kash rahama sabuwar ungozoma wadda ta fito daga wata ƙasa ba ta samu karbuwa ba wajen hangara kaya ita kuma ladidi tana fama da matsaloli daban-daban a gidan mijinta to ladidi ki gane shi zaman aure sai da haƙuri ba zaman gaban iyaye ba ne kuma kin san mai hankuli yakan dafa duci har ya sha roman shi ba ni wani hwaɗi ba fa kalma ce ta malam bahaushe na ga duk kun kewaye kowa na so ya ji ci gaban wannan labarin to za gani in jawo radiyo na in kunna karkwamen wayo tun da yanzu ne shirin ratanga zai fara rayuwa kenan
dabara shalla mai iko Allah shi ke maganin komi ina gaisuwa ga duk jama'a ma'aikatan cikin santar santar ratanga domin aikin ku yayi daidai Ungo zama cikin likita hangara mai takura ma mata baki da tausayi baki kula ma dan kowa Ungo zama mai rama ga mai kula da dan kowa rama a gaishe ki keke muke yabon kullum aikin ki yayi daidai Sharu saraku walladidi mara imani mai raba arman danta ya shi ka daina bugun matarka hakuri.
shirinmu na biyu sarakuwa
Ratanga wuri ne inda komi yana iya faruwa har abin da ba a yi tsammani ba. Manyan likitoci da kankana sai kai da kawo suke yi. Ban san dalili ba. Amma yau marasa lafiya suna da yawa tun daga ne masu nisa mutane ke zuwa nan. Wa'anda ba su yi tsammani ba, ja suke gidan aihuwa ne kawai. Alhali ko ba haka ba ne ba. muna da manyan likitoci don saboda shi ne ba sai mun je babban birni ba neman magani yan jiya sun ci kamin gaban shagona wasu 'yan malati ba su da kuɗi don saboda shi ne dangin suke neman bashi domin su ci abinci wannan duk cikin halayyar tanga ne arziki na zo-zo-zo da talauci kai bari dai in tashi in kula da masu bukatar saisaye mutane sun fara yawa um ni iya yau ko labarin duniya ban saurara ba
Aminu wa alaikum salam.
Ina kwana madam.
Lahiya lau sannu.
Madam n- awo ne na zo.
Yo, awo kika zo ni na ce ki zo? Hmm? Na kira ki na ce ki shigo?
A'a,
To, mene da ki zo ki sa ni gaba? Ha ki tsoro mini ido.
madam na jima a waje. Awa ta wajen guda ina zamne ba a ce mini komi ba.
Me yasa ku kuke da matsala matan nan saboda Allah? Ha? Sai kun je kun girkakkiri ne ku ta dare kun fara tsayayya ku ta dare in kun kwaso ciki sannan ku zo ku sha muna kai. Ha? Na ce ki zo ne?
Madam naƙuda ce na fara.
Yo ba naƙuda ba ki abin da yake naƙuda me ya dame ni? Ha?
Dan Allah dan annabi madam ki agaza mini.
kin ga kake takura mini kina ji na ki je kin ki ciro take ki shiga layi je ki ki shiga layi in ya kai gare ki kya iso Dan Allah dan annabi madam ki agaza mini ga mini yanzu me ya kamata in yi?
kin ga na gaya miki in kina so ki bata mini rai ne to ki ci gaba da tsaya kina mini magana nawa na ce ki je ki cira take sannan ki je ki bi layi A'a. Zancen banza kai.
Wayo, yau fa in gaya muku hangara ba ta da daɗi ko ɗaya.
hangara ai garin nan na ratanga kowa ya san kowa ce ce ita Bari in gaya miki. Wannan fadin sabuwar ingozoma ta zo ne fa duk take wannan abubuwan.
umma ina riga aiki na ai ya kamata in samu riga aiki na a hannuna Salamu alaikum.
Amina alaikum salam. Kai kai kai. Rahama.
Umma ina kwana?
Sannin ki da zuwa barka da zuwa.
Barka ka dai.
An iso ko?
Na iso umma.
Yaya dai?
Lahiya lau. Kin san na yi murnar ganin ki umma.
Ko ni na ji daɗin ganin ki.
Tun ɗazu sai kai da kawo ɗai ne nake nan gaye.
Kai, kin san haraka sai a hankali aiki a wannan gari namu. Balle a wannan likita tara tanga sai a hankali wallahi. An ya jiya na zo ku.
To, ni dai umma jiya da na zo Dr. Sani kaɗai ne na tambaya. Kuma ga alamun jiya bai yi aiki ba.
Ke haka ne, Dr. Sani jiya yana babban likita. Yana aiki a can kin san bai da dama aiki ya mishi sannan kuma ga mutane. Yanzu da za a yi, ki to mu ta in je in gwada ki wajen abokan aikin.
To,
Hangara, na'am umma.
to ga hawa ta sabuwa ta taho, sabo ungozuma ta to za ta kama muna aiki.
Ah, wannan ita ce eh, wadda ta zo koyan aiki?
A'a, tun jiya na gaya miki, na ci miki ni ba ai koyon aiki ba ce. Ni sabon ungozuma da aka kawo a cikin wannan likita ce.
Ah, kenan ma kun san juna. Tun shi kun yi magana da juna. In shi dai hangara kin kai ta kin gwagwada mata mutane, sannan kuma kin gwagwada mata wurare duka na wajen wannan aiki.
A'a umma, ni jiya da ta zo, Dr. Sani kawai ta tambaya, ni kuma na yi tsammanin ko wata mai ciki ce ko wurin awo ta zo.
Haba rahama, ai ya kamata a ce kin gabatar da kanki zuwanki.
Umma, jiya da na zo na gabatar da kaina. Sai dai Eh, to yanzu ai shi kenan ko? Yayi.
Yanzu- Sani da zuwa.
Hangara, Na'am umma.
magana guda zan gaya miki.
To ina shi umma.
Kin ga dai wannan sabon gozoma ce. Ta zo ta taimaka mana, kuma za ta taimaka mana zan mu yi aiki.
To, Don haka ki bi ta a sannu.
to.
A kiyaye, Insha Allah.
kar ki gwada mata wani hali.
Mm, umma ba damuwa ai, ba matsala.
To, Rahama, na'am Diba, ga biron Dr. Sani Cenga da kin yi haka hannunki na hagu. Kina ganin shi, ni zan huce saboda ina da aiki.
to Hangara, ai kowa ya santa a garin nan na Ratanga. Heye, Hangara, Hangara matar rishi.
Ni wannan dariyar da take ma.
kai hausawa sukan cewa mai hankuri yakan dawa dutse idan mai izar wuta ya daure rahama sabuwar ingozama ta dace da kofar shiga ofishin dr sani
wane ne shigo alaikum assalam lahiya lau madam muna lahiya alhamdulillah zamna mana to na gode madalla ya aiki alhamdulillah to ma eh muke tahe da ke To bari in fara gabatar da kaina. Ni sunana Rahama, kuma ni ce sabon angozama da aka ɗauka a cikin wannan likita.
ah barakallahu fi kin samu isawa kai mun yi kwana da kwanaki muna jiran ki me tsaida ki Wallahi dokta wuri ne ban samu ba a cikin jirgin makon da ya wuce.
Ah, to to to ba matsala to san da zuwa Yi sani.
san da zuwa kuma na yi murna kwarai da zawaki Dokta ni ke murna sosai ba.
to madalla yanzu ba ni takardar ki ta kama aiki To to to gata. Amma dai sai dai a man haƙuri bisa kan ɗan lattin nan da ne.
A'a wannan ai babu komi wannan latti mun yi kwana da kwanaki ma kahin mu samu 'yancin ɗaukake aiki wannan ba matsala ba ne sai dai amma ina so in miki tambaya guda me yasa kika zaɓi zawa aiki nan cibiyar ƙaramin likita garin hatanga alhali duk manyan likitocin nan ba inda ba ki iya samun aiki ba nan ƙasar kaɗai ba ma har ƙasashen waje
Dokta to ra'ayina ne. Kuma bayan haka ma iyayena 'yan nan ƙasan ne.
Ah, eh to na gane na gane eh na gane ki dan hakuri kaɗan alo binta eh rahama sabuwar mai karɓar aihuwar nan ta zo eh a yi ƙoƙari a a yi aiki da ita sosai saboda ƙwararriya ce a wurin horon su ma ita ta zo da farko eh kuma sai a yi ƙoƙari a kai ta wurin umma saboda ita ma tana jiranta eh tana zuwa yanzu insha Allah eh To, yanzu sai ki je ki ga mataimakiyata. Ga ofishinta na in kin huta daga nan koha ta farko hannunki na dama.
To, eh, tana can tana jiranki. Eh, kuma ina miki fatan zaman lahiya da alheri tare da mu a nan wurin.
To dokta na Eh, gode.
To, isa, isa ki sai an ganci. To, madalla.
daɗa ƙishirwa ta samu ruwan sha rahama ta yi dace da kulawa umma da dr sani ta samu karɓuwa a wajensu a a a a a kai manyan ɗaliban ratanga sun sabko zuwa sayan abinci wajena ya kamata in hamzarta
Rabi, na?
di ba ki gani wayata wadda yayata Rahama ta saya mini.
Wow, wayarka tana da kyau wallahi kai dai Aziz kana da sa'a.
Kakki damu, na yi miki alkawarin in na tahi turai in zan dawo zan biyo miki da babba irinta insha Allahu.
Wai yanzu tafiya za ka yi?
To Rabi, ke da kanki kin sani a rayuwata bani da wani gurin da ya wuce in ga na zama dan kwallo. Shi yasa nake so in tahi turai. Ina tunanin akan haka ina da sa'a.
Gaskiya ni dai ban so wannan tafiyar taka yanzu idan ka tafi ba za mu ƙara ganin juna ba.
Habba Rabi, me yasa kike irin wannan tunanin? Ke da kanki kin sani cewa ke ai rayuwata ce, bai yiwa duk inda na tafi cikin duniya in manta da ke.
Gaskiya ni dai wannan tafiyar taka wai wani irin mugun abu ne subhanallahi wani irin mugun mafarki ne nake yi ramatu ki magana mun kina bai mutum ɗazu baki cewa komai.
To me ake cewa kai ko Abdulaziz?
Ina kwana iya.
lahiya lauɗiya na a a a a a abdulaziz na ka gani tare da rabi tashi yau rabi ina iyayen naki lahiya su kalau iya ramatu ya kike Lahiya lau iya. Iya ko kina da shafshaf ki mini dan Allah. Dan kiga wannan rabi datse, katta ma yi wani tsammanin cewa bashi kike biya ta alhali kuma ni ce ya kamata ki ba kuɗi.
shin wai ni ramatu nau kika bi na
Hmm, iya ku kyale ta ni na san Ramatu kawata ce sarai ni na tabbatar da bashin da ake beta ko kudin sarakin ta kawo ba za su biya mata bashin nan.
Kai da Allah jita. Ni na san da wurin gai aka ci a huddo takardun bashi. Sunanki yana a sama cikin wanda aka yi su biya kuɗi.
Iya a hiddo takardun nan muga waye shugabancin bashi tsakanin na da ita.
to ke dai ramatu ɗai ga wata ina bin ki dala sattin uku ga wata ina bin ki dala ɗari biyar ga wata ina bin ki dala tamanin ke bakwai da wata Iya, habba dan sa Allah adadi da ba annabi a bar wannan zancen. Ni wa'annan ranaku da kika zano ma ni ban zo wajen nan ba.
Hmm, Abdulaziz ka dai gani kai da kake cewa za ka ta yi a turai ni na tabbata da in ka tafi wannan shagon sai ka yi kewar shi. Sannan kuma ba yayarka ba ce ta zo nan sabuwar ungozuma da aka kawo nan garin. Yanzu za ka tafi ka bar ta kenan.
oh yarinya shin wai ke rabi kanki kika yi ma waɗa ko ko ƴar uwar tashi Ai iya, wannan waɗanda take, kanta kawai take ma ba, 'yar uwata take ma ba.
a a a a yau hudiyan nawa kun haɗu wanga babban aji da kun kai halin ina za'a
ai iya babu inda za mu je wannan wankan da mun kai kawai don garin gatan ga mun kaiwa nan ma hutowa da buga da mun kai mun zo ne don mu sha iska to kowar shi ki kera mutu na ga kebar zuwa lakwal ita kuma rabi gata tana ajinta na jarrabawa ku hobi a hankali ai iya kake damu wurin nan da kike ganin mu kina ganin kamar kananan yara ne muna da hankali sosai mun sa abin da muke ko ba haka ba rabi gaskiya ne iya mun san abin da muke yi sarai to ni dai ku ukun ga a matsayina na uwarku za ni ba ku shawara ku bi a hankali kun ga garin ga namu na ratanga yadda ya kasance ku bi a hankali ai banza ta yi yawa cikin shi amma in kuna son sauran bayani ku tai ungozammai su ba ku bayani kun ga yadda laminu da shi da matar shi ladidi dan gahwar sun ka aiwa na farko ba su kawo a kansu ba kamar yanzu yanzu suna samun shi ku bi a hankali diyana
ai iya ko dan nasu na bima ba ku ji ina kiran shi ba da suna jakar hannun ladidi dan burga mai nake kiran shi duk inda kika gani ta yana nan makala a bayanta wai Allah wai iya ko mun samu wani dan ruwa mai dan sanyi sanyi mu jika makoshin mu wai a matsayin ki na mai kaunar mu ko mun samu
diyata in ga dai zahiri in ga kuɗi in ga kuɗi ramatu iya ki jira karshen wata yanzu iya a matsayin ki kin yarda a ce cikin wannan shagon naki matasa irin mu 'yan mata ga mu mun yi wanka mun haɗu tare da saurayi kishirwa ta kashe mu ai ba za ki yarda ba za ki samu matsala za a ma iya ruhe ki to ni dai zani baku ga lemu guda uku amman bashi amman shi zamanto shi an na farko shi an na ƙarshe kuma babu wani zancen ƙarshen wata ramatu ki saurari abin da ka faɗa miki ke ramatu kera ko aiki baki Ahun, ku shi ta da Allah um kai dai kakkai da mutum tsaka hanya ramatu ta haɗu da abokiyar ta ladidi ladidi na goye da ɗanta shekaran jiya da dar ladidi ta yi fama da ciwon ciki ta yi zamanta a gida ba tare da ta je likita ba to wannan shine abin yi game da ciwo ko kuma jimirin jininin sarkwata jaru ha ladidi shirya take
Ke ladidi, ladidi.
Ke Ramatu, ya Ina ne?
kwana?
Lahiya lau lan tashi lahiya.
Lahiya lau ladidi.
Lahiya lau ya gari a kwana biyu.
Lahiya lau. Ke sani ko yanzu na gabu. Yanzu yanzu na gabu da Rabi da ita da masoyin nata Abdulaziz.
La ina cika gamu da Rabi. Kin san ko neman ta nake nan ina ta yi zancen littafi nan na karin na kare karanta wancan yanzu sabo nake so ta bani.
Ke baki da aikin komi zai karanta littafi. Ɗaya a kwana biyu kan mahaukaciya. Ke ko mushinni makaranta sun bar wannan abu.
Ke diba Ramatu. Ke mi kika sani a cikin littattafan ga? Ke da kika bar ekol tun da wuri. Diba gaya min ina ne Rabi take. Dan ina so in yi maza in koma gida kassara kuwa ta jaru ta kashe ni.
Wai ke in tambaye ki, Laminu ne ya auro ki ko ko sarkuwar taki. Ni da Allah barka min zancen wannan sauko ki. A a a a a ƴar shakar hannun ladidi, ƴar shakar hannun ladidi.
Diba, diba Ramatu ban san haka nan. Ban san in baro shi gida ne wurin sarakuwa ta Jordan shi kullum nake goye da abuna ina yawo da shi.
Yanzu ke dai ki haƙuri. Kin san abin da nake so in gaya miki? Gaskiya kina da babbar sa'a. Mijinki ya fi kowa kyau da kurciya a cikin wannan gidan likita.
Kin gani ko? To ni na ma tahiyata.
Da Allah ya haƙuri. Ni ga ma littahi da Rabi ta ce in kawo miki. Wai ke La.
kina ta karanta littahi kamar da za ta jarabawa?
Jarabawa ba wata jarabawa da zan yi. Ke ni na ma hiki jin ciwon da na bar ekol tun da wuri. Na hiki jin ciwon shi. Ke ma ki koma ki tai ki shiga ekol ya hiye miki wanga ya wace ya da kike na banza sai sauraro waƙoƙi na banza da kike cikin waya.
ke dakata mini keji saurara mini kowa da ki gani a duniyan nan da bikin zuciyar shi ki bar ni in saurari labarai na da ke burge ni na babban masoyina da murya shi tafi kowa zaki a wannan gari na ratanga ke kin ga tahiya ta ramatu da ma sayan kamiya ne ya huddo ni ke da Allah dakata wai wani gaggawa mi kike ko kin manta da ni ce ma'ajiyar littattafan naki
hankuri mace ce 'yar bariki mai shekara talatin sabo zuwa a karamar likita menene hankuri ta wuce gaban shagona ko ina kwana bata ce min ba hmm ban gane ba yalla ko sauri take kai da lauje cikin naɗi ƙare gudun ki barewa hannun mai dawa zaki kwana ni iya ta same ni a nan kai me nake gani ta dawo ko miyan maido ta ba banza ba
Ke, ke malama, dakata ke, dakata kan ki ta yi. To, hankuri ce ashe. Me yasa miki ga hannu?
Ba komai.
Hankuri me kike anan?
Sani, kai ne anan?
Ni ne da kaina. Kuma ni ne shugaban likitan nan ta garin Ratanga. Me yasa miki a hannu? Ko me kike anan garin?
Ai nan nake da zama, da mijina da ɗiyana. Faɗuwa na yi a bandaki, sai na ji ciwo a hannuna.
Iko sai lillahi, ai ban yi zaton ba a rayuwata na sake gamuwa da ki. Yan shekarun nan na baya irin wahalar da na sha, zo mu ta yi ofishina sai in diba hannun naki.
Ah, ba komai, na ga ƙaramin likita da yake tsauri nake yi.
Haba hankuri. Bayan shekaru nawa rabo da mu ga juna zo dai mu tayi hannu ne kawai za ni diba miki.
A'a, bar dai in tahi. Kai dai kawai ka bari. Kakkata da tsohon zance. Ai da mantawa ka yi da ni. Kai dai ka ci gaba da mantawa da ni kawai. Ya hai gyara mu mu duka. Ya kamata in koma wurin aiki. Kaga mai gidana baya da haƙuri ko kaɗan. Ko huta baya so in yi.
Ala kulli halin kin ga dai gidan likitan nan ita kadai ce cikin unguwan nan. Sai ku in tsakar gari zaki. Diba zo. Dakata ga ma karamin likitan nan tahi. Kai ya kana. Jatar ku tahi kai mu hannun nan nata radio kuma an kare ka kawo mini sakamakon ofishina dan in diba shi da kyau.
Ni tahiya zan yi. Dan Allah ka bar ni in tahi.
diba hankuri ciwon nan ya wuce inda kike tsammanin shi diba ki ga hannun gana ki karewa ne yayi kuma yana buƙatar a sa mushi laka kuma ni ina mamakin wata irin haɗuwa ce wadda za ta sa ki gwaljewar baki kuma dibayen da ishe ki take kai na gaya maka haɗuwa ce na yi a bar shi a haka kawai
ni ho ba yarda wa zadi da wannan tsarin naki wai na ji wai wane ne kike karewa ba kai za ka yi gaya min yadda za ni in kare kaina lokacin da na bukaci haka gudu ka yi ka bar ni ba na bukatar tausayinka a yau
Eh, hankuri kalki so ki ji irin wahalar da na sha a rayuwata na shiga cikin kangi iri-iri
na ji ni dai tahiya zan yi to yanzu bari a sa miki lakar tukon kahin ki ta yi kuma amshi ga lambata idan kin yi bukata kin yi kirana na gode
Rahama, Rahama, Na amshan Paul.
hamzarta hamzarta ki gani Rahama.
To, Wannan mata a matsa take sosai.
to ba damuwa. Ora ta bisa wannan kujera, mu tura ta mu sa ta cikin wancan ɗakin kaji.
A Rahama, wannan ɗakin kuma, wannan fa ɗakin hangara ne Rahama.
Kai Jean Paul, ina ka rubuta ɗakin wane da wane. Aikin ka bai tsaya shi rahaba.
To to shikin.
Mu Sannu tura ta.
madam, sannu.
Sannu madam.
A hankali, a hankali.
Bi a hankali, kin shi gida. Sannu sannu. Ki sannu kin shi.
Sannu madam. Sannu.
Sannu. Madam.
Na am likita.
Miƙe hannunki in diba miki hawan jininki.
To,
Ga alamun hawan jinin ga naki ya sabgawa?
madam gashiya ce likita. Aiki ne ya min yawa. Aiki nake yi tun saye har dare.
Wani irin aiki ne kike haka?
Share-share ne nake da wanke-wanke cikin wata babban ma'aikata.
Amma ko ya kamata ki rage aikin nan wa?
To, likita na jiya.
Ina mai gidanki?
Shi ma ya tayi wurin aiki na shi.
Ya kamata a ce shi zai dinga rakoki kin ji?
To, likita bai da dama ne saboda shi ma aikin nashi ne ya mishi yawa.
kai me nake shirin gani yau da idona to rahama yanzu lallai rainin ki ya kai inda hakki zo cikin ɗaki na sannan kuma ki kama 'yan malati na kice kina duba ta waye baki wannan hanya Gara, gani na yi ba nan. Waga 'yan mulati a matsa take. Ya kamata a kula da ita mana.
a kula da ita inwa 'yan malati ta ce a barauniyar 'yan malati in ban da sata 'yan malati waye ce miki ki kula da ita waye baki wannan izinin
To ni ban ga inda aka rubuta sunan wane da wane a cikin ɗakuna ba. Kenan ana iya karɓan 'yan mulati a cikin kowane ɗaki.
To, ni za ki gaya ma wannan magana. To bari ki shi in gaya miki, saboda ki shiga taitayinki. Kina ji, ni kaf cikin gidan wannan babu wadda ta isa ko wani wanda ya isa ya yi abin da ya ga dama da ni in banda Dr. Sani. Shi kaɗai ya isa ya yi abin da ya ga dama da ni. Kina ji in gaya miki ko? Hmm. To, to ta ki ba nuri da Allah. Shi ta da Allah mara kunya.
hangara ba ta saba da ai mata tsayya ba ita ko rahama ba kan wallasa ba wanga haɗi nasu yaya zai kasance kamtsi haɗin kwai da dutse kenan mutanen likita sun fara watsiya guda-guda ma'aikatan ma sun fara tahiya su ɗaya bayan ɗaya laminu zarumin karamar likita shi ne na farko da ya tahi gida domin matar shi ladidi ba ta da lafiya kaito ladidi yarinya 'yar karama a cikin matsaloli irin haka kai bari in tashi in tattara 'yan ko matsaina don yau da gobe sai allah
‘Yan uwana masu saurare, kun saurari shirin rayuwa kenan kashi na biyu. To ke rahama, buɗe kunnanki in haɗa miki don ni ba ɓuwan tauri na ha, ƙar da ƙarna. Kya dai ga yadda Doktar Sani da Umma sun ka rungume ki kamar 'yan gidansu. Kuma ke da kanki ganin idon ki kya ga dai. Hangara mugunya ce ba ta ƙaunaki a cikin waga likitai. Dodi ba, ke taka tsantsan cikin aikinki. Kaji na faɗa miki fa. Au, to. Haka zalika ladidi ma. Kina fama da matsaloli cikin gidan aurenki ko da yake dai. Ƙawayenki da tsohuwa iya suna ɗan taimaka miki suna hidda miki kewa wata rana lokaci zuwa lokaci. Au, ki ci gaba da hankuri. To ni ba ma wannan ba. wai kun san ma ni menene nake son in sani wai shin kai zuwan hankuri likita ya yi yawa ke hankuri kullum mutsu-mutsu kina likita kai kuma doktar sani duk lokacin da hankuri ta zo likita idon ka saman hankuri shina dullurwa da ita yana ta kula da ita a'a to wai menene menene menene shi ka nihi ni wannan na ni kusa in sani doktor muna nan muna sa ma ido hannunka mai allura na san kuma da kanku kuna son ku ga ƙarshen shi doktor ɗin mi annihin shi wajen ita hankulin to ku yi hankuli ku biyo mu cikin shirin mu na gaba za mu ga komi ne ne awo